الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد درس منبيار أكرات للتاف بلوغ المرام من أدلة الأحكام واللفر ببن مالبي الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله wanda a yau mun ini juma'a mun shiga daren asabar hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1444 wanda wannan shi ne daren 17 kenan ga watan rabi'u thani daidai da 11 ga watan 11 miladiya 2022 a yau za mu tashi babul ariya babin da yake bayani game da kwanoni yayin da ya zamanto a babin da ya gabata malam ya yi bayani game da ruwa da kuma ƙa'idodin mu'amala da ruwa lokacin da ake cewa suna arwalla da lokacin da ba su arwalla to yanzu za a yi magana akan mazubin kwaronin wanda wataƙila cikinsu kake so ka yi arwalla ko abin da ya kama da haka ba da ce an huzaifata ibn al-yamani radiyallahu anhuma an karɓo daga huzaifa ibn al-yaman ɗaya daga cikin sabba annabi alaihi salatu wassalam annahu qala huzaifa yake cewa huzaifa yana daga cikin sahabbai waɗanda suke da daraja wajen annabi alaihi salatu wassalam har annabi kan keɓance shi da waɗansu nau'uka na sirruka da bayanai wanda baya gaya ma sauran mutane su zai fata gudun yaman ya shahara da tambayar annabi alaihi salatu wassalam game da alfitan fitintunu da matsalolin da ke faruwa a ƙarshen zamani Huzaifa yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Annabi alaihi salatu wassalam yana cewa la tashrabu kada ku sha fi aniyati zahabi a cikin kwano na zinariya wal fidda da kuma kwano na azurfa wato duk wani abin shan da za ku sha to kada ku sha a cikinsu ruwa ne ko makamantar ruwa wala ta'kulu fi sihafihima kuma kada ku ci abinci a cikin kwanoni na zinariya ko kuma na azurha fa innaha dan waɗannan kwanonin lahum mu'amala da su aiki da su ta ɓangaren ci da sha a cikinsu lahum na kahirai ne fi duniya a nan duniya walakum naku ne ku kuma musulmai fil akhirah a lahira wanda wannan hadisi din abu na farko dai mala ya kawo shi ne a wannan babin don ya nuna cewa an hana istimali aiki da kwanoni na zinariya ko kuma na azurwa a babin sha ko kuma a babin ci to kaga gidi akan wannan ba za ka yi alwala ba a cikinsu saboda an hana ka kai aiki da su cikin bukatu na yau da kullum da haka arwalla ma ba a yin arwalla a cikinsu amma mukaddara sai wani ya yi arwalla a ciki me ya hukunci arwallar shi sai mu ci arwallar ta yi sai dai ya yi sa an fahimci wannan shi yasa asulin wannan hadisi kamar yadda ya zo a bukhari huzaifa ibn al-yaman ya ce a kawo mishi abun sha ruwa ko abin da ya kama da haka to wanda zai kawo mishi din ba majuse yana daga cikin almajus da haka da ya zo sai ya ɗobo cikin kwano na zinariya ko kwano na azurfa sai ya kama huzaifa shi ne yana kawowa sai huzaifa ya shihe shi da shi ya ce ba hana kun za ku shayar da ni abun sha ba ku bani cikin kwano na zinariya ko na azurfa saboda annabi alaihi salatu wassalam yana cewa la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda wala takulu fi sihafihima sai karanta mishi wannan hadisi ne haka yana daga cikin abin da za mu samu a wannan hadisi kaga la tashrabu la dinnan lati annahiya wadda tajzimu alfi'l almudari haka nan tashrabu fi'li ne mudari'i majzumun wanda kaga babi ne na annahi hani kuma a ka'idar shayfidu at-tahrim yana nuna haramci ne yana haramun ne mutun ya aiki da wannan waɗannan kayan haka da annabi yake cewa alaihi salatu wassalam fa innaha lahum fi dunya kwanonin azurfa da zinariya ci da sha a cikin su na kahirai ne dan ba yana ga halatta makahirai bane a halin su ne yake bayani wato ɗabi'ar su ce halin su ne da haka tunda su sun siffantu da wannan sun ki su yi biyayya ga Allah su sha anan duniya lahira ba nasu bane amma ku kuma masu imani kada ku saba ma Allah ku yi hakuri a gobarar tashin kiyama game da Qur'ani ya tabbatar za a shayar da mutane a cikin kwanoni da ainihin languna ko modaye na azurwa da zinariya yutafu alaihim bi aniyati min fiddatin wa akwabin kanat qawarira da abin da ya kamar wannan daga cikin ayoyi da haka nan ba nan annabi ba yana halatta ma kahirai bare shi a halinsu ne ke ba da labari cewa ɗabi'arsu ce wannan amma ku musulmai kada ku yi saboda lahira wallah ya tanadar ma da wannan to kaga gini kan wannan malamai suka ce za mu hararo a cikin wannan hadisin haramcin koyi da kahirai duk abin da yake alama ce ko ɗabi'a ce ko al'ada ce ko kaya ne wanda aka san kahirai da su to haramun ne musulmi ya aiki da shi an fahimci wannan haramun ne ke gwaigo da su a cikin askinsu ko kuma a cikin saka tuhonsu ko abin da ya kama da wannan wanda wannan ya daga cikin bala'ukan da aka jarrabi musulmai da yawa da shi a yau za a ga mutum tun daga aza hullar da ma yake azawa irin ta gayu hana sallah wadda suke ce ma hana sallah kaskata da sauransu ɗin nan har abin da ya shahi riga har abin da ya shahi wando har takalmi wani kahiri ne modal da shi idan kana neman modal a rayuwanka ka nemi wanda yake mutumin kirki ne wanda yayi azo abin a gani yazo yayi abin azo a gani a addini ko kuma ya unwanar da al'umma a rayuwa ba wai fasiki ba wanda ya shahara da fasikanci lalacewar wadansu daga cikin al'umma ta kai inda wallahi yau da wani kahiri zai sa zai rataye takalmai ga kunne in Allah yarda rana mai kamar tayi ba za ta dawo ba sai ka ga wani sakaran da kirshi ga kunnen shi ba ku ga mutane sun yi zaman yawo da sai dai ga wuya ba CD wannan ga mutum kacacaf kacacaf kamar an kwanco kare ko kuma shi gani yake birgewa ce ka zo ka shigo ɗakin mutum ka isko duk hotunan wani kahiri ne ya lallaka ko ina a profil ɗin shi ma na WhatsApp hoton wani dan balo ne ko hoton wani mawaki kuma galibi duk wanda kake koyo ka yadda yayi ka ne ba ko ba shi bane kaida wanda kake ganin ya dara ka a wani fanni daga cikin fannuka shine kake koyi da shi wato kai yanzu ga da wannan kahirin yayi ka ha to in ka ce a to ai kai ta bangaren musulunci ka yi shi to ai kaskanci ne wanda ka yi shi ka koma kuma kana koyi da shi a cikin wadansu abada ga aski na kahiri mutum haka yanzu ka ɗauka 'yan matan nan za ka galibinsu model ɗin da suke ɗauka model ne na feminist ɗin nan daga wata shahararrar bijirar raja addini sai ga ita ce model ɗinta rit take koyi irin matan nan ba zuwa suna yin mata hudu ba shi ɗan jama ta ya kamata ta gane ke da namiji a gida 50-50 ne kaso 50-50 ne amma da aka zo ba da sadaki ke ka ba da 100 ba da 50 a ciki kuma kai ke zuba kudin haya ko ba haka ne ba kai ke biyan kudin wuta ta biya kudin ruwa ka saye buhun shinkawa ka kaka aji sai kuma a ce mata ai ba dole bane ki mai da huwa ya nemo yar aiki bana to irin wannan tuni za ta kashe miki aure saboda dai wannan karni namu ba ni tsammani ko ustazai da ake ganin suna da hakuri ba ni tsammani zaka aje matar da ka ciyar da ita ka shayar da ita kai mata tuha ka biya mata kudin wuta kudin ruwa ka biya mata gida ta zauna ka kawo buhun shinkawa ka dangane ka bada kudin cewa ne da ce gaskiya ita ba za ta iya dahuwa ba saboda ba haƙƙinta ba ne ka nemo aiki ta yi ma dahuwa to ina ganin magaribar rannan sai dai ta yi ta a gidansu haka wannan hadisi yana daga cikin ababen da malamai suke bayani game da shi me abin da ya sa aka hana a yi aiki da waɗannan kayan waɗansu malamai suka ce illolin da yawa ne malamai suka yi waɗansu suka ce abin da ya sa yana daga ciki saboda ba a so mutum ya yulwanta ya huce gona da iri a babin mu'amala da duniya a ce ka huce gona da iri da za a ce ma moɗan da kake shan ruwa da shi na zinariya ne to yanzu akwai wanda za ga a ce ga gadon shi ma akwai zinariya makamin kofar ɗakin shi akwai zinariya sandar da yake rike da ita akwai zina wannan huluwi wuce gona da iri a rayuwa a lokacin da wani talaka yana can yana kwana da yunwa in kana kana bannar kana bannar dukiya an fahimta wata kissa da suke kawa a littattafai Allah a'lam in ta inganta aka ce wani sarki ne wani masallaci kawai inda liman yake rikewa in yana hudu ba din nan wanda kamar shi ne sandar membari kan shi zinariya ne a ranar kawai liman gari ya mai zahi ya biyo dare ya yanki abin shi ya je narkar da shi ya sayar aka dan bincika a gano liman ya ce tuko ya ce ba ku rena mutane ba liman da yunwa ya zo yana rike zinariya yana hudu ba to wannan ya daga cikin illolin da wanda su fara suke suka ce saboda ba su a mutu ya wuce gona da iri a babin rayuwa ta duniya sannan wadansu malamai suka ce saboda a lokacin zinariya da azurfa su ne kudin da ake kashewa to in ya zama to kuma ana mayar da su kwanoni na abinci da abin shaka ga za a kawo cikas ga yanayin kudin amma ibnul qayyim yace kawai abin da ke cikin wannan bauta ce ga Allah shine hikimar saboda Allah ne ya hana ka ta hanyar manzo alayhi salatu wassalam kai aiki da waɗannan ababe wajen ci ko wajen sha wajen ci ko wajen sha da haka yin haka din biyayya ne ga Allah saba mu wannan kuma sabo ne ga Allah madaukakin sarki wa an ummi salamata radiyallahu anha anna qalat take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alladhi yashrabu fi ina'il fidda inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannama muttafaqun alayhi an ummi salama an karbo daga ummu salama daya daga cikin mata annabi alaihi salatu wassalam wadda rayuwar tana cike da darussa da tayi me ya suna umu salama tunda wannan ai abin nan ne alkuniya ce ha bai ji ba hindu asuri shi ne sunanta umu salama sunanta hindu annaha qalat umu salama take cewa annabi alayhi salatu wassalam yana cewa allazi yashrabu wanda yake shan ruwa ko abin sha fi ina'il fidda a cikin kwano na azurfa to inna ma yujarjiu wannan yana yana konkwada makan shi ne ko yana kwalga makan shi ne fi batnihi a cikin cikin shi nara jahannama hudar jahannama asulin jarjara aljarjara shine sauti da ake yi lokacin da ruwa ke sauka a cikin cikinka wani lokacin mutane saka yana kwal kwal kwal kwal yana shan ruwa ko to wannan asali shine jarjara kenan mutane nan ga konkwada makan shi ko kuma yana nan ga sha makan shutar jahannama ne fi batnihi a cikin cikin shi kaga wannan mai sai zaman to babin aljaza'u min jinsil amal yadda kai aiki haka ake saka tunda shan ruwan shan kai ha to wajen sakamako ma sai a sa a kunkwada maka wutar jahannama a cikin cikin mutum sannan nan kun ga annabi alfidda yace ko sallallahu alaihi wasallama to kaga da fidda da azhab musamman a wannan lokacin da ne ke gaba zinariya ke gaba to in ya zama to fidda ma azurfa ma an kasha ta za a yi ma haka ina ga zancen kuma zinariya kaga ita min babi min babi aula malamai suna da tattaunawa game da tunda an hana ci da sha a cikin kwanoni na zinariya to sauran abubuwa na mu'amalar rayuwa fa kaga a babin ado mata shari'a ta hana ta halatta musu su yi ado da zinariya ko azurfa mace za ta yi ta yi zobe ko kuma munduwa ko awarwaro ko agogo ko ɗan kunne ko kuma sarƙa wuya ko duk abubuwan da mata al'ada ta gudana suna ado da shi na zinariya wannan baya da matsala amma namiji kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam yake gai haramun ne ga namiji yayi aro da zinariya haramun ne kamar a ce zoben ka na zinariya ne ko agogon ka na zinariya ne ko kuma duka dinka kanshi zinariya ne wato alƙalamin da kake aiki da shi na zinariya ne ko sauransu ko kuma yanzu da ake harkar salula ka ce a je a yi maka wata waya wadda za a yi mata aro da zinariya wannan duka layi jus baya halatta an fahimci wannan amma mace tana iya tayi ado da zinariya amma abinda ba ado ba kamar abinda ya shahi ta yi waɗansu 'yan kwanoni wanda take ajiyar kayanta a cikin na zinariya wannan jumhurin malamai mafi yawan malamai tun daga salaf har khalaf jumhurinsu abinda yake a kai shine an hana aiki da kwano na zinariya ko azurfa a cikin duk wani abin da yake na mu'amalar rayuwa ne sai abin da shari'a ta ba da dama zinariya mace tana iya ta ado da ita azurfa namiji yana iya zo bai misali wannan ba hana ka ba amma sauran ababe a ce ka zo kai wani dan kwano ko kuma an yi wani dan fo da flare haka na zinariya ga mace wannan duka abin da sahihiyar magana wanda jumhurin malamai suke akai shi da a hana عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنكر أورغ عبد الله بن عباس أنه قال عبد الله بن عباس كيتشوا إذا دب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يرى تشوا إذا دبغ الإهاب إذن أكا جيمي واتا فقد طهر تتاس الككا أخرجه مسلم الإمام مسلم يا رويتو أن حديثي kunga wannan hadisi in ka kalli abin da ya sa malai kawo shi a babin kwanoni saboda fatu suna da cikin abin mutane ke unhani da su wajen saka ruwa ina ya kamata a san hukuncin fatar da mai tsalki ce da fata wadda take ba ta da ba ta da tsalki sannan nan in kuka kalla da kyau idza dubigal ihabu al alif wal lam dinnan kaga suna daga cikin ababen da suke suke fa'idantar da al'umum gamewa wannan lafazin shi kadai in ka ɗauke shi kamar yana nuna cewa duka wata wadda ake cin dabbata ne ko ba a cin dabbata zahirin wannan hadisi ya nuna duka sun shiga ciki an fahimta to amma ibn hajar zai zo ya kawo waɗansu hadisai wanda za a fahimci cewa kamar ƙofar ba a buɗe take ba ko malamai na tattauna game da wannan akhrajahu muslimun al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi ya ce wa inda arba'ati ya zo a riwayar malaman nan guda hudu abu dawud annasa'i at-tirmidhi ibnu maja a riwayar su aka ce annabi alaihi salatu wassalam yana cewa ayyuma ihabin dubiga duk wata fata ayyuma ihab dubiga faqad tahura ko ma wace irin fata ce inda aka jeme ta to ta ainihin tsarkaka kaga shi ma zahirin wannan ya nuna ne umum cewa duka wato sun shiga to bayan wannan sai ya kawo hadisin salama ibn al-muhabbiq radiyallahu anhu annahu qala salama yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama unzalla alaihi salatu wassalam yana cewa dibahu juludil maitati tuhuruha dibahu juludil maita je mai hwatar dabbar da ta mutu mushe ko motsai tuhuruha wannan shine tsalkinta sahu ibn hibban ibn hibban ya gantar da wannan hadisi wato ma'anar wannan idan dabba ta mutu bata samu yanka ba shine ta mutu ne motsai kenan a matsayin mushe take yanzu to in ana so sai a hede ta sai a cire watar ya ga cire watar aka jeme ta to jeme wannan da aka yi mawatar yanzu ta tsalkaka duk da asulinta ba tsarkakakka ba ce da an ciro da daga dabba matatta wadda ba ta samu yanka ba an fahimci wannan da kyau yawwa bayan wannan sai ce an maimuna ta radiyallahu anha an karɓo daga maimuna Allah ya ƙara mata yarda annaha qalat maimuna take cewa marra nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wassalam marra ya biyo ya huce bishatin ga wata karamar dabba kamar akuya haka misali ya juruna ha wadda mutane suke jaye da ita faƙala sai annabi alaihi salatu wasalam yake cewa law akhadhtum ihabaha da dai a ce kun cire fatar ta sai ku yi wani da ita faƙalu suka ce inna ha maitatu suka ce ta mutu ne motsai ba ta samu yanka ba ba ta samu yuka ba faƙala annabi ya ce yi ƙwahiru halma'u ruwa za su tsarkake ta walƙarazu da kuma alƙarazu me ya alƙarazu baga ruwa akwai masu aikin shi ba fata a nan a nan cikin masallacin da ke ta ba nan garin ba babu to ya ke yin ta a nan garin ban shi ba a nan gari ba a yi eh eh yawwa ya zama habdi sa a sa cikin sai a kwalle wannan fata daga baya kuma sai a koma ta cikin makarwa yawwa aiki biyu aka yi mata mun namu mutane aiki biyu suka yi mata almuhim ba ƙarasa ba garuwar a kamar in tana sabuwar nan Mm.
kasa akwai fat side of wannan bayan kike wannan kadiri Eh.
shi aka hidda a kone shi ya zama garin nan Aha.
abdin nan Yawwa.
sai a sa ta ciki Aha.
gashin nan sai ya dafshi sai a hidda gashi yawwa aka hidda gashi sa'annan kuma a sa ta cikin bagaruwa an sa ba garuwar to inda mu- inda nake so a zo ɗin kenan
a bagaruwa ana sa
a'a ba wannan muke tattauna ba yanzu eh yawwa da an zo ruwan bagaruwa aka jika aka sa ta cikin kwan da an zo da wani guri da ake guri yawwa tunda kun san uslubin yake cewa salon da ake tsalkakewa din akwai wuraren da ba bagaruwa suka yi da shi ba an fahimci wannan yawwa amma kaga nan ita bagaruwa nassance cewa da an sa bagaruwa ya ainihin tsalkaka yubahiru halma'u wal karam ruwa da bagaruwa suna tsalkake ta akhrajahu abu dawud wan nasa'i imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi da kuma ainihin al imam an-nasa'i to yanzu kun ga nan a wannan hadisi in kun lura da kyau lokacin da suka ce ma annabi innaha maitatun dabban nan matatta ce me yana suka ce mishi matatta ce saboda a cikin wannan a harko ya ce ai marar nabiyu bishati kaga shatu dabba ce wadda ake mai wadda ake ci sannan ya ce innaha maitatun suka ce mishi innaha maitatun ya ce yuqahiru al-ma'u wal qarad sai ya nuna cewa asuli in dabba ta mutu bata samu yanka ba najasa ce amma yanzu me zai kawar da najasar yuqahiru al-ma'u wal qarad to malamai suka ce in ka kalli abin da ibn hajar yi can a baya idza dubigal ihabu faqad tahura na ɗaya kenan ayyuma ihabin dubiga faqad tahura shi ma kaga wannan hadisan suna da hwadi a karkashin su zaka iya hararo koma wace irin fata ce in aka jeme ta kawai wannan fata din ta tsalkaka amma da wannan hadisi na Salama ibn al-Muhabbiq da yace dibagu juludil maita uhuruha da wannan da yace marran nabiyyu bishatin su kuma zaka hararo a cikin su nan an yi magana ne kan dabbar da ake ci shi yasa sai waɗansu malamai suka ce in ka kalli abin sakon da ibn hajar yake so ya isar maka cewa waɗancan hadisin duk da na biyu din nan na farko a buɗe suke waɗannan biyu na ƙarshe suke nuna ba duk kwata ce ake magana kanta ba tunda asali musulmai abinda aka amince su yi aiki da shi na wata asali shine dabbar da ake ci to dabbar da ake ci hadisan da suka zo kanta da su za mu tsuke waɗancan hadisai da haka sai su ce misali wata kare ya yi zai mai ta ba za ta yi umarni ba saboda kare na jisa ne an fahimta fatar aladai ya gashe mai ta ba za ta yi ba fatar ah, fatar jaki ya gashe mai ta ba za ta yi ba saboda mai su sun kayyade hadisan da cewa dole sai dabbar da ake ci an fahimci wannan waɗansu kuma malaman suka ce a'a waɗannan hadisai da aka ce annabi ya wuce ga dabba ta gida shatun da wancan na cewa dibagu juludil maitati su kuma abinda suka hararo suka ce a wannan wani- wani kaso guda ne hadisan nan suke bayani daga cikin hwaɗin waɗancan hadisai biyu na warko wato wayannan na gida sun shiga ciki tunda waɗannan hadisan sun nuna haka waɗanda ba su ba ma sun shiga saboda kasantuwar an kawo hadisan da ke magana kan na dabbobin gida ba su nuna wanda ba na gida bai shiga suka ce saboda abin lurar jemewar ita ce ke tsalkake kwatar shi yasa ta gidan ma in ta musu matsayin mushe to ya jeme ta ma ta tsarkaka kun fahimci maganar ita ta gidan in ta mutu ba yi mata yanka ba na jisa ce ko ba na bisa ba to mi ya tsarkakar da ita jemewa suka ce haka na waɗancan dabbobi misali jaki ai ba tsarkakakka ba ce asulinta to ita ma jemewar ita ce za ta ainihin halattar da ita suka ce tun da asuli in ka ɗauki dabbar da ta mutu ba ta rabon wanda ba a yanka ba ba ta rabon da shaki mai yau kunta suruka haramun ne wannan da aka je mai watar ta kunyar da ta halatta tare da ba ta samu yuka ba to ita ma ta shakin najasa ce ita ma in an je mai ta ya kamata ce ta tsarkaka to wannan saɓanin da aka wajen malamai shi ya aihuwar da saɓanin halaccin aiki da waɗannan watu misali ga gari gaci a ce an yi ta da watar shaki ko kuma takalmi ne a ce an yi su da watar shaki ko abin da ya kama da haka asali malamai suna da sabani akan wannan malaman da suke ganin sai dabbobi na gida kawai wanda aka halatta cin su sune ake aiki da watar su a je mai ta su sai su ce maka da watar shaki watar kare watar alade lahijus ko an je mai ta wanda suke ganin kuma a kawai jemewar ke tsarkakewa su ba ruwansu ko ma wace irin dabba ce suka ce ko maciji ne duk da yake su babin maciji kuma wani babi ne da ba don kun san asali su malikiya a babin kwari ma malika ya bude kowa ya ce kawai abinda za a kalla kada ya zamanto yana cutarwa da haka mazhabar imam malik sukan ce in dai zaka ci in zaka ci maciji in dai an samu aminci daga gubar shi kawai kana aikace abunka amma wajen wadansu malari ba haka ba mazhabar imam malik hakkuna masu na ganin kana aici su kawai ta suke dai ka san yadda za ka yi ka magance ita wannan abin nan ɗin to kaga in baka magance ta aiko ta magance ka kai yawa to sannan kuma in aka je mai wata in ta tsarkaka kenan kaga za a iya zuba ruwa a ciki waɗannan ruwan za a wankan janaba da su za a arwalla da su ja a sha za a yi al'ada da addini da su musamman kamar yanzu me ake cewa salka duk da sarka galibi yanzu in ka ɗauki 'yan birane na wani ma bai sai dai sunan ta kawai amma ka zo nan za ka san sarka da aka 'yan birnin da ba su san sarka mun gayyato su zo su zo sarka nan su zo yawon buɗe ido saboda al'adun ne da abubuwa suna taɓa cewa da aka kaman babun birgewa bane mu bari al'adun musu ɓacewa amma al'adun da musulunci bai musunsu ba amma yanzu kawai ka zo kana magana babin al'adu ka ce ai bori al'adar waɗansu ce daga cikinmu da haka a yi finansa harkar bori ta taso sai mu ce tir da kai saboda shirka ce kake so ka rayar an fahimta musulunci bai waɗa da al'ada in ba ta ci karo da addini ba an fahimci wannan amma da zaran ta ci karo da addini to dole a yi watsi da ita an fahimci wannan da haka ko da a kasashe da kake samu akwai ministar mai kula da harkar kircir to kircir din ne ya kamata a tantance don ba duk abin yanzu fitintunun da ake yi a nan waɗansu ɓangaruwa na ƙasashenmu na saba shi wanda suke cewa wai wai abin da ya sa wai yanzu mutane sun lalace ne shi ya sa wai sai a zo gudan gari sai a buɗa mutane wuta ba mai hidda su yi wuta wai saboda wai an aje gadon kakanni da wai ka halbi namiji bindiga ba ta kama shi wai an lalace ne yanzu kaga wannan kiran mutane ne zuwa ga me su koma zuwa ga shirka duk wanda kaji in aka ce ma in an halbe shi bindiga ba ta tashi ko ya an soke shi yuka ba ta kama kawai mushriki ne karka wuce iyakacin da kenan duk wanda bindiga ba ta kama shi yuka ba ta shigar shi wallahi wallahi mushriki ne ko kana sallah kana azumi sunanka mushriki saboda duk girman ka da kimar ka da darajar ka baka yi annabi ba ka zaba ji an ce annabi yuka ba ta kama shi ka hiso abubakar ne da su Umar da su Khalid bin Walid wanda za su je wajen jihadi a lokacin ma ake jihadi na gaske amma ba wani sabir da zaka annabi ce ma ga maganin yuka ga wani kibugu wayin ka zo buga mutum hannun shi lake wannan duk shirman banza ne shirman banza ne namiji shi ne yukar na kama kuma ka tsaya ka dage to kuma abin bakin cikin za ga an gwado mutum da bandeji guda na layu kuma gashi nan ya sha kartushi wai sai su ce wai rana ce ta ɓaci to tun da ranar na ɓaci me unwani suke nan ba su da unwani ke ba su da unwani kawai ka tsare azkar ɗinka ko addu'o'i da annabi ya bada alaihi salatu wassalam kaga shi yasa so da yawa muke tausaya ma jami'an tsaro dan galibi an yi samun irin wannan abubuwan cikin wasu wani gard wani gendarme wani wani militaire wani menene wani menene sai ai ta baku shirka kaga mutum da wani kwalelan zobe ce kada ka kuskura ka je mission ba da shi ba ko an baka wata laya ko an baka wani dagumi ko an baka wani korho to yanzu matsalar shi ne an raba ka da Allah don duk wanda yake ɗaure da laya ya ƙi koya sosai ya dogara gare ta wannan kushe kuba kankati ne wannan radda duk yake da zoben nan Allah ya tsare aka kai a ta kowa ya mutu ya tsira shi kadai ce yawa wannan zoben masha Allah ta hanyar tuno da Allah da shi zai tuno kuma da za a yi rishin sa'a bai je da shi ba a halbe shi a same shi ga hannu sai ce kaji irin ta zoben ne bai hito da shi ba haka ne ko ba haka ba haka duk dan kasuwan da za a ba laya a ce in yasa cikin kesirin shi asusun shi zai samu ciniki radda duk bai she da shi ba ya ce kasuwa ba ta yi daɗi ba kahin ya tuno Allah ne mai ba da ciniki sai ya tuno yau sai ya ce layan ne ban zo da ita ba kuma in ya zo da ita ya samu ciniki yana ga ita ba shi ciniki ina an raba ka da Allah an raba ka da Allah ko to tunda sun ce rana tana ɓaci kaga masu da wata fa'ida yau ma na akwai ma wanda wallahi ni ya gani kamar yan kasuwan nan wanda in zai kasa kayan nan
eh har abun abun tumfafiya fayi fayi wannan na tumfafiyar nan eh wallahi sai ka gani ya ya sa karkashin duk da shan wannan furen nan na tumfafiya na gane ne suna sa shi karkashin shimfiɗin duk da a samu a shawo mu masu zuwa sai kenan ba ku gani wallahi
abinda mutane suke mantawa duk wani dan adam daga cikinmu kahin a aiho kafa an rubuce arzikinka da haka ni ban ga abinda zai sa ka saba ma Allah ba dan neman arziki dan in ka saba ma Allah ma abinda ya rubuta ma ne zaka samu in ma baka saba mai ba abinda ya rubuta ma ne zaka samu to me ne gauga me ne shirka rabon wani bai zuwa wajenka duk wanda ba a rubuta ma ba wallahi ba za ka same shi ba da kawai ka tsare imaninka karka hasara guda biyu ba kuɗin babu babu abun nan yanzu akwai akwai shekarar da wani wani wani portar ne ya rasu aka kamin wai layin wai ana kowa na gudun su aka kamin su gida muka bude wallahi bayan garin shanu a ciki bayan garin shanu wannan saniya dai wannan bayan garin ta ne aka yi nannadewa aka shi ne aka yi layar da su ko kuma har ya mutu ma ana jin tsoron taba kai yanzu kashin shanu da zaka darkace shi da moto ka wuce shine zai zai tsare ka sani yadda bata kiyaye kanta daga yuka ba sai ga an ba mutum wai kahon shai kahon kahon bunsuru wai ya zo ya rataya gidan shi bunsurun da kahon shi bai hana shi sha yuka ba an baka kaho an ce je ka rataye wannan duk shirka ce da raba mutum da Allah madaukakin sa wa ana bi sa'labat al-khushani radiyallahu anhu an karbo daga Abu Sa'laba Allah ya ƙara mishi yarda annahu qala Abu Sa'laba yake cewa qultu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah inna bi ardi qaumin ahli kitab yace su suna rayuwa ne a garin waɗansu mutane wanda ahlul kitabi ne idan aka ce ahlul kitab su ne yahudu da nasara sai yace to afana akulu fi aniyatihim za mu iya cin abinci ko mu sha abin sha a cikin kwanoninsu a yadda ya zo a wata riwaya da suke cikin sahihu muslim ya nuna wa annabi alaihi salatu cewa suna aiki da giya an fahimta to kenan kuma wani lokaci sukan buƙaci kwanonin su ya halatta su yi aiki da kwanonin ko bai halatta ba kala sai annabi ya ce la ta'kulu fiha kada ku ci abinci ko ku sha abin sha cikin kwanonin su illa Allah tajidu ghairaha sai dai in ba ku samu waɗansu ba sai su in ba a samu waɗansu sai su ba fasiluha to ku wanke su wa kulu fiha sannan ku ci a ciki muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin to kun ga wannan hadisin yana ba mu ka'idan mu'amala da waɗanda ba musulmi ba sawa'un ahlul kitabi ne ko ba ahlul kitabi ba in dai suna aiki da najasa kamar suna aiki da giya ko kuma misali suna dafa kare su ci ko suna cin alade to asuli baka aiki da kwanoninsu amma in bukata ta kama za ka yi aiki da kwanoninsu to sai ka wanke a cikin waɗannan sai ka wanke kwanonin takwana amma idan ahalul kitabi ɗin ko kahiran ba irin masu cin ababen da suke na jasa bane kamar yanzu galibi za ga irin wanda ke kasashen zai yi wala gansu a ce suna cin kare ko a ce suna cin aladai ko ana yi da wani lokaci dai ɗaiɗaikunsu an fahimta wayanda dai ba su mu'amala da irin waɗannan kaya na najasa to su kaga mai kana yake unwani da kwanonsu saboda daman gudun najasar ne yasa aka ce kai mai aka ce ka wanki an fahimci wannan abin da yasa malamai suke ganyen haka suka ce in ka kalli waɗansu hadisan za su nuna maka annabi alaihi salatu wassalam kahirai sun saba su gayyace shi ko kuma sahabbai sun saba su samu kwanoni na kahirai da sauransu ba tare da annabi ya ta sanya musu waɗannan sharuɗa ba sai malamai suka ce to wannan ya nuna duk kahiran da ba su aiki da najasa kwanonsu kana iya kai unwani da shi amma duk yanda suke unwani da najasa to wannan ba za ka ci ko ka sha a cikin kwanonsu ba sai ka wanke shi an fahimci wannan yawwa to wani Allah nan ku shigo da wata matsala wadda mutane na yawan tambaya akan ta me ya hukuncin cin abinci tare da wanda bai sallah ko me ya hukuncin cin abinci tare da kayi asali in dai abinci ne shi abincin ya halatta kuma ya zanto hannu shi bayar da najasa ya wanke hannu ya sa hannu ka ci baya sa ci cin abinci haramun an fahimta ko mutum bai sallah ku ci abinci da shi ba matsala bane sai dai malamai suka ci in ya zamanto in ka ki cin abinci tare da shi wannan zai iya sa ya rena kan shi ya tuba to sai ka ki cin abinci tare da shi kamar yanzu musamman wayanda su da kansu sun yarda musulunci gaskiya ne in ka tambaye shi kai musulmi ne zai ce ma eh amma kun bai sallah to kaga wannan ba ɗaya yake da kirista ba wanda shi bai ma yadda da musuluncin ba wato ba ɗaya yake da shi ta bangaren shi wannan ya yadda musuluncin ne gaskiya to sai aka zo dab da za a cin abinci yana saka hannu sai kowa ya wace to in an san yanyi mai wannan zai wa'aztu zai yi kumiya ya tuba ya gyara to sai ya yi mishi haka saboda me saboda ya gyara saboda ya dawo ga addini shi kada ya ci gaba da wannan shi yasa irin wannan babin ne zaka shiga Usman suke cewa in yazo ya zauna a ruwa ma karka zauna saboda wannan ya zaman to mai ne wa'azi ku lura salon wa'azi a musulunci iri iri ne ba yanzu akwai wanda in ka zo mishi wa'azi ba za ka sha aya ba ba za ka sha hadisi ba hannu ne za ka zura aljihu ka samu babban damko sai ka bashi shi in kai mai ɗaya biyu zai ce kai wannan shi ne addini wanda ɗan uwanka na taimaka masu sun yi can to ya shiga ke wani ai ya taɓa zuwa annabi ce shi kaga gargen na dabbobi ce ce duka wannan garge ce duka duka wasa na aka ne ya ce gargen duka aka ce eh ya taro garge ya zo bakin garin su ko bakin unguwar su ce jama'a ya ce kowa ya ce ya shiga addinin muhammadu kyauta yake bai tsoron talauci kaga shi abin da ya kashi kenan asuli dukiya aka ba shi ya karba to amma kai da ya ce fi sabilillah kawai sai ka matse kai bakin sunna a wajenka shine asuwaki da ƙarin aure ƙarin aure sunna ce wadda take da wurinta asuwaki sunna ce wadda take da wurinta zuba kuɗi kuma sunna ce wadda ita ma tana da mai tana da wurinta amma mutum kawai kai ka ɗauka kai banda sunna aljihu hannunka tauri da kyar ake ɓamɓaro ka matarka ma sai ta yi da gaske aini duk wanda na ji matarki ta ce akwai taurin hannu gare to na san da ya kai lambar ƙarshe a taurin hannu in dai matar mutum ya kirkice ba bakar ya ce ya bace wanda kaga mace ba ta iya ciro kuɗi a hannun shi to kai namiji ya zaka ka ciro su galibi mata suke da kisisiniya da yan dubaru da yan shigo da hito ta ɗan samo kuɗi to sai ga ita ma ta yi ta gagara to kai ayyuhan nasu shi yasa taurin hannu maza ku daina taurin hannun da ake din nan shi ke sa ba za ka ji daɗi a gidan ba da Allah in in mace ka faranta mata kawai ka kwaso albashi ka zo ka lisa wa 'yan goma goma goma goma guda arba'in sai ka cire guda ko bi ka ce ga wannan wannan na mai ce a sharuwan sanyi turan nan dai da gobar ran nan dai sai ka san kayi kyauta haka ne ko ba haka ba amma ita kawai shi take ana ruwa ƙasa na shanyewa shi take kawai kana ɗauka albashi kullum ma sai ƙorafi kullum kai baka yanzu akwai wanda gidan shi ba san yana da gobe da ba shi kullum vitas din nashi guda ne ya rike ta ‘yan kan shi yasa dole su yi ta ‘yan dubaru a ce kaga kudin gishiri sun karu kaza ya karu kaza ya karu sabini ya kare kuma ƙarya take bai kare ba ya kasa ta ƙaryar saboda ba ka kyautata mata fahimci wannan to da haka a babuka da yawa za ku ga shi yasa a bangaren addini babukan da duk kuɗi ne ake zubawa za ka ga muna da kasa a ciki yanzu bari in baku misali guda ɗaya a duk waɗin ƙasan nan duk rukunanta guda hudu ni dai a iyakacin sani na ban san wata ekol ba wadda za ka kira ta gamsassan ekol wadda tana tahiya ne ta boko ce zalla kuma a bisa kan tsarin addini da karatu da ilimi ingantacce kuma babu tsada akwai akwai wanda ya sani duk wanda zaka kira sai ka shi ba talaka bai kai dan shi can a to dan Allah ya gagare mu ne mu kudi ne ba mu sahidda ba mu ma yarda bane cewa cakuɗa maza da mata wajen karatu zuwa ba mu ma yarda cewa matsala bane shi yasa in ka zo kana hudu ba a raba mata da sai wani wannan daga ina ya faru me matsalar mace ku duba inda za ku fahimci hatsarin wannan makarantun addini ma an kasa raba maza da mata a ciki balle ya kwan a garanto addini ma da mazan da mata cakuɗa suke wai mutane su azaba ya kai nan ranje maza ne nan mata ne a nan gaba maza ne can baya ma wai an raba ke wannan shi ne raba kuma ba a ikula ba ko a makarantar ƙurani inda ka da 'yan mata da samari wallahi sai sun yi soyayya a irin waɗannan mun yi karatu a nan ha karka yi tsammanin wai mun sani mun yi karatu a irin waɗannan makarantu duk wanda ya taso ta nan ka biyo ka san mike waruwa ka san ana ɗin cashe soyayya ustazai malamai sun sani ko ana yi kana da lambar tana da taka wani lokaci lokacin ma an shekarun baya da babu wayar a haka ake har sosika ake mai juna wallahi inni uhibbu kifin layi kaji wani shaidanci wai yana son ta dan Allah to waɗannan ma mun kasa rabewa yanzu duba kullum a motocinmu na kasuwa za ka isko maza da mata cakudu suke wai sai ka isko wani matsiyacin ɗan kamisho wai shi ne zai bi kama karatun babu darura wai ka zo kana cewa wannan mace ce a sa ta nan maza su jiru malar lalura ce an fahimci wannan komai mun maida shi lalura taksidinmu maza da mata cakuɗe motoci bis da sauransu maza da mata cakuɗe kuma muna iya rabawa ba babu iya ba saboda abin bai sha muna kai bai bai sha muna kai ba in ka zo ma kai magana sau ne ce wannan zahin wannan tsananin wannan wuce gona da iri saboda ban ma ɗauke shi matsala ba alhali za ka iya yi koda da sunan neman kuɗi amma in ka sanya tsari sai ga ka taimaka ma addini amma ba mu yi ba mu yi haka abin da ya shafi ɓangaren maktabobi a garuruwa za ka zaka isko gudan gari cike da ɗalibai da malamai amma ba maktaba ko guda ciki ba ba mu da kudin yi ba ne muna in kana so ka san muna da bar siyasa ta kama ko a zo ɗaurin aure haka za ga mutum ya zago ɗauri ɗaya ya kwance mai falakama haka yake zuba shi in ya ƙare ya ciro wani a wuri guda sai ya watsa miliyan biyar wannan miliyan biyar za su yi maktaba ko ba za su yi ba za su yi amma ba za a bayar ba saboda ba harkar shaidan ba ce to dan shi yasa galibi shaidan bai bari mu yi addini yayi galibinmu abinda muka ɗauka da wata musulunci bakin wa'azi ne kawai wa'azi ne dai kawai shi ne malamai suka iya shi suke nan ne amma harkar kuɗi to nan ba a son saka a saka wannan wannan hadisi kaga ya nuna kenan idan kahirai kwanoninsu wanda suke aiki da su wanda suke da najasa to kaga ba za ka sa ruwan arwalla ba a ciki ina sai ka wanke kwana ka kawar da najisar sannan ka saka ruwan ka kai arwalla in ta kama وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة عمران بن حسين يكيتوا النبي عليه الصلاة والسلام wa ashabahu da sahabban shi tawabba'u min mazalati imra'atin mushrika sun yi arwalla daga salkar wata mace mushrika to kaga nan me yasa ya kawo wannan babin na ɗaya dan ya nuna in an je mahwata ya halatta ya aiki da ita sannan na biyu kayan mushrikai wanda ba su da najasa ya halatta ya aiki da su asulin wannan matar akwai kissar da ta faru sabai ke tare da annabi alaihi salatu wassalam ga lokacin ga lokacin sallah yayi wani mahajjana ba yana da babu ruwa sai annabi ya ce musu ali ibn abi talib ku je ku nemo ruwa alaihi salatu wassalam aka je aka nemo ruwa can su aliyu na tahiya sai suka haɗu da wata mace ɗauke da salka biyu a kan jaki suka ce baiwar allah ina kika samu ruwa ta ce marabina da ruwa tun jiya war haka kenan sai sun yi tahiya kwana ɗaya kayan su samu ruwan suka ce to gaskiya ba za mu barki haka ki wuce ba suka ce mata muna tare da annabi ne alaihi salatu wassalam babu ruwa ki zo mu je wajen ta ce ba sabi an nan an kai shida-shida an ɓata suna annabi dama a wajen su suka ce mata haka dai kika ce amma dai mu je zaki gano mai dinki aka zo da annabi alaihi salatu wassalam ya bude salkar guda biyu bakunan su daga baya ya daure su hanyoyin da ke isar da ruwan wanda ba asulin bakin ba wadancan na kasa ya bude su ya ce masa bai kowa ya zo ya diba mai arwalla ya yi mai wankan janaba ya yi wanka mai ba dabba shi ruwa kowa aka yi wanka aka sha aka yi arwalla aka sha da dabbobi kuma salkan na nan ba ta sake ba guda biyu annabi ce to kin ga ruwanki yadda kika ba musu baka suke ce yau na ga iko Allah yace yanzu a daure mata aka daure mata ta ce dora mata kai zaki dora sai annabi ya shinhida kaga nan inda ba aya da hadisi za a sha ba kenan sai ya shinhida mayahin shi ko ya shinhida wani mashin hidi yace kowa ya zuba mata kyauta mai dabino mai alkama mai me aka daura aka ce to sauka lahiya a cikin shi mutanen tana can na ta neman ta wancan lahiya kin yi jingi ta ce wallahi mamaki da gani ta ce wannan mutumin ɗayan biyu ne ko ya san boka ko kuma annabi ne da Allah ya iko amma abin da yake haƙarin kwakwalwa sai ta ba su labari shi ke na ana a lokacin da annabi yake turawa a je a yi jihadi a je a yi yaƙi in an zo ga ɗan ƙauyensu ɗan garinsu da aka gano garinsu in an zo sai annabi ya ce kar a taɓa garinsu a ƙyale shi ruwa kawai ta ba su annabi ya mutunta ta wannan mutunta don ya zo sai ce a tsallake garin ran na ita da kanta sai take tambayar kanta ta ce wai anya ko a banza ake ƙyale mu a zo a yaƙi garuruwan da ke kewaye da mu mu a bar mu sai ta tara mutanen gari ta ce wallahi ba ni ganin ana ga ƙyale ku don alhormoron abu sai don abin nan da ne mutanen nan kuma wannan babu ko shakku mutumin nan annabi ne da Allah ya saboda ita yanzu wannan ya mata tasiri kyaukyawar mu'amala da annabi alaihi salatu wassalam ya da haka sai ta tara mutanen garin da kira su suka musulunta to kaga wannan me wani salo ne daga cikin nau'ukan salo wanda annabi alaihi salatu wassalam ya yi aiki da shi to shine ma ya kawo hadisin anan a takaice cewa annabi alaihi salatu wassalam tawadda da ashabu da sahabban shi tawadda min mazalati imra'atin mushrikatin muttafaqun alayhi shi yasa malai ce fi hadithun tawilin cikin wani hadisi ne mai tsawo wanda malai ya ainihin gunce shi kawo shi wa ana Anas ibn Malik radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik ɗaya daga cikin sahabban Annabi alaihi salatu wassalam anna qadaha annabi sallallahu alaihi wasallam man kasara cewa koko ko kace akushi shine alqadu akushi akushi shine irin kwanonin da ake da ice in kasara na annabi alaihi salatu wasallam sai ya tsage ya karye fattakaza makana sha'bi sai annabi ya kama wurin nan da ya tsage a ya dunke shi da silsilatan min fidda da wata waya wadda take ta azurbace shine fattakaza makana sha'b sai ya kama ya kama wurin da ya tsinke ya ainihin tsage ya dunke shi da silsilatan min fiddatin da wata waya wadda take ta azurfa ce sarajahul bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin malamai suka ce ibnu hajar ya kawo wannan hadisin ne a wannan wuri saboda ababe guda biyu na ɗaya dai ya nuna cewa idan an ɗan ɗumke kwano da wata ‘yan waya kaɗan ta azurfa don wannan ba ana kai unwani da kwanon kuma in ka zuba ruwa cikin makayan arwalla bai sa a ce ka yi saƙo wannan kenan sannan na biyu wannan hadisin zai nuna mana can baya da aka ce an hana aiki da azurfa a ci ko a sha a ciki idan abun dan kaɗan ne wanda bukata ta shawo a yi kamar irin wannan to baya da laifi amma nan malamai suka ce banda zinariya banda banda ainihin zinariya banda zinariya sannan kuma eh wannan hadisin yana daga cikin ababen da yake karantarwa annabi alaihi salatu wassalam yana aiki da ababen da suke mutawadi'ai akushi na kwan na abin nan na icci annabi yana aiki da shi annabi bai da girman kai alaihi salatu wassalam ka san ku duk abin da annabi yake so na arzikin duniya da ya ga dama sai Allah ya bashi in Allah har zabi ya bashi ayi ka annabi mai kudi ko a barka miskini a cikin annabawan da kana rayuwar ita a bar shi miskini shi da haka annabi duniya ba ta sha mai kai ba da haka in kaga malami dan duniya a to ya gaji ilimin ne bai gaji ɗabi'ar ba amma me malami dan duniya dan kasan lokacin mutane suna ma bai fassara take sai a hankali ya ganka da hula mai kyau sai ce wannan ba irin ta malamai bace ya ganka da mota mai kyau ya ce kai duniya ta lalace malamai da mota wai haka mutane suka ɗauka wai duniyar ma ta lalace ka san abin da aka ɗauka da malam shi ne wani mutumin da kagan shi ya ci goron ragowar shi na ga baki ne riga ta yi ja saboda rashin guga har ta naɗe ta taso sama in ya sa ta gidan shi ta koke yana jin kumyar a gan shi da ita sai ya ce a kai ma mala in an ci abinci an gama sai ya ce yara kun rago e uwar gida ma ta rago to baba ma ya rago sai a haɗo a ce a kai gidan mala a wannan lokaci ya wuce mala an wuce wannan karnin wannan shari'a kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya ba wanda yana kasa tuha mai kyau wando mai kyau riga mai kyau gidan kwarai mota mai kyau mace ma ka kwankwasa ka darje ka zabi wanda ke maka shine kaida mutum yana rota yashi masaka yazo ya ce akar maka Allah ku ne al-mu'minuna wai ku ne yanzu kun zan muminuna saboda ana so a haɗa ka da me sai a hankali ana so a haɗa ka da wanda sai a ƙuri shi da duk sai ta kama awai wa sabiri na wa sabira inna allaha ma allazi na taƙau haɗin ku ne masu taƙawa to ana so a haɗa ka da ita kenan ba wanda ya ce mu a mazhabar mu ma sai ka dubi kyau kayan addini sosai ma an yi shiru ko yawa sai an dubi kyau ta kwana kaga ta yi ma sai ka tambaya ya addininta tana da addini sai ka ce to alhamdulillah ba ta da addini to sai ka yi gaba amma in ka zo ka ce tana da addini aka ce eh sai aka gwada mai kaga ba ta da kyau sai kai gudu to kai gudu mai addini kenan shine hikimar mazhabar kar wani tambaya wai ta har da qur'ani ta har duk yazo daga baya kaga ta yi ma sosai ka ce alhamdulillah ya addinin ta kuma a masha Allah tana da addini ya tarbiyya sai alhamdulillah alhamdulillah to masha Allah ga dan abin da gari na hada amma in ta hi tauraruwa haske da walƙiya aka ce ba ta da addini sai ka ce to ba irin namu bane sai ka haɗe kayanka ce assalamu alaikum ka ta hike an fahimci wannan to amma in dai tana da addini akwai waɗansu abubuwan da dole sai ka yi sassauci kun ga Allah bai haɗe mu mutum komai da komai kai ma ba kamili bane ai ka san malam da wuya ka ga mace da komai da ake so da mace da bangaren halitta tana da kuma akwai tarbiyya kuma akwai addini kuma ta har da qur'ani da wuya malam shi sai Allah ya hana ta wani abu sai ba ta wani abu yayi to ta yan mummuna mummuna bayan ya miku ruwa kuma sai a bata tilawa an fahimta yanzu ta samu tilawa to tilawan nan za ta kara mata kyau an fahimci wannan waccan kuma huhu lahu ce ba kabli ba ba'adi amma dai akwai kyau ana kamsu salawat ana sa hijabi aka dai dan dama dama sai ce to aje haka din amma duk wanda kes ta kai ka ka auri mace to za ka yi da dama da yawa daga cikin maza matsalar mu kenan abinda muke kallo kawai kes din kawai ake kallo ka aure saboda da kaza da kaza da kaza dan adam kamar yadda bahaushe ke cewa ba a gama halittar ka sai ka mutu ka aure saboda kyawun huska hatsari ya zo a asidi ya zubo mu huska yanzu ka daina ganin kyau din gobe ba za ka zauna da ita ba kenan shi yasa mace ya kamata ki zaman to mai hikima in ki ga namiji ya zo ya ce wallahi abin da ya sani ke ki son ki saboda kina da kaza da kaza da kaza gaba ɗaya kira jikin ki ce yake ambato ko to akwai matsala dan zaki tsuwa duk wannan abin da yake yabo za a waye gari ya zube to daman kuma shi shine yake so to in ya zube ya za a yi ya gama da ke kenan yawa zai miki yadda ake makwalhon mangoro ya zo zai sai a sai a wurga amma ka so ta saboda me na daidai halittar ta ta maka sannan ko saboda addininta da kyawun ɗabi'unta da halayenta to kyawun da sauran halittu ko sun tafi to addinin nan zai sa ka rike ta an fahimci wannan wannan shine karshen wannan babi kuma lokaci yayi yau babu ba tambayoyi babu tambayoyi yau kawai a kiran sallah